بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها وكلما غلظ القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف فذكره قوته فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه دواء والرجوع إليه دواء فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانفدت تلك الفاقة فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا وفيه شعف لا يلمه غير الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده فهو وعبادته وحده فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ولو لم يكن له جزاء إلا نبذ وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما قيل ومن صد عنا حظه البعد والكلى ومن فاتنا يكفيه أني أفوته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاب ألا مؤكي ليساك حدمو أين السفير safiyar talata 24 ga watan muharram a shekara ta 1441 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma 24 din a watan tara a shekara ta 2019 a lissafin milaniya darasin mu na 78 karatun littafin gafatul lahfan في مصائد الشيطان لمن ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى ci gaba da abin da malam ke bayyana mana a babi na goma cikin abubuwan ko da abin da suke alama ko alamomin gyaruwar zuciya da lafiyarta da kuma alamomin rashin lafiyarta za mu tashi inda yake cewa wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa inna ad-dunya qad tarahhalat mudbiratan وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما ضنون فكونوا من أبناء الآخرة للدنيا تاتفي tana mai juya baya domin dama ba mai zama ba ce mun karanta a makon da ya gabata abinda ya kawo mana na kumfin duniya ka annaka zaribun aw adil sabil ko yawa to duk ƙarin ɗori ne akan wannan wa'azi din cewa duniyar nan kada ka ɗauke ta a matsayin ita ce komai ita ce ƙarshen abin nema daga ita bukatar ka ta gama biya da irin abin da ka samu a cikinta to kasancewa za ta tafi ta barka za ka zo ka rasa shi wani abu ne wanda dama can kafin kai wani ya samu kuma ba kai ne na ƙarshen mai samu ba za ka zo ka samu za ta kwace kayanta za ka zauna haka ba komai kuma za ka koma gun ubangiji da haka kattara halat mudbiratan ta juya baya can a wasu watanni ko shekara ina jin biyu mun karanta wasu maganganu su ba masu tsada irin wannan cewa ita duniya lokacin da kake santa a lokacin take juya maka baya wanda kuma ya juya mata baya baya santa sai ga tana tabinsa tana neman sa to haka ɗabi'ar duniya take wannan zancen yana nan bai canza ba duk mutumin da tunaninsa da hankoransa kawai shi ne tara duniya to sai ka gaina ta shan wahala a cikinta kuma ya tayi ya tayi bai samu ba shi kuma wanda bai damu da ita ba sai ka ga Allah yana ta kawo masa ita ala ragmi an fiha kamar da malamu suke cewa haka tana so ba ta so sai ta zo masa to sai ce wa innal akhirata ita kuma lahira qad tarahalat muqbilatan ita kuma ta tafi ma'ana ta taho tana mai fuskantowa ya yi amfani da tarahali saboda duk ma'anar su tafiya tafiya daga gare ka a juya baya tafiya a taho gare ka a fuskanto ka duniya ta juya maka baya ta tafi lahira kuma ga ta nan tana fuskanto ka tana tahowa ko ba daɗe ko ba jima za ta zo ka yadda da yaƙini ko kana da kokonto za ta zo ka shirya ko baka shirya ba za ta zo ita lahira ke ko da shiri ko ba shiri dole ne mutum zai bar wannan duniya kuma zai tafi lahira to shine ma'anar wa innal akhirata qad tarahalat muqbilatan tana tahowa za ka kowa shirya in ma baka yi niyyar shiryawa baka shirya in ma ba za ka iya shiryawa ba to ka ji a jikinka cewa tana nan zuwa wali kullum min huma kuma kowanne ɗaya daga cikin su biyun nan da duniya da lahira banun kowace tana da 'ya'yanta an yi amfani da banun ba a ce da banat ba saboda banat ɗin suna shiga cikin banun a duk inda aka yi itilakin abin ɗaya saboda mun sani lamuran addini idan ana zancen su ko aka yi itlaqin ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu aka faɗi maza to ana nufin hadda mata ta'kidi da ƙarfafawa ne ke sawa a ware daban ko idan akwai wata ma'ana cikin abin da ake so a fitar shi sa aka hada ko aka ware a faɗi wannan maza daban mata daban amma in ba haka ba asali duk inda ba a faɗi mace ba to tana cikin abin da aka ce ko mutane ko ya kai ɗan adam to duniya tana da 'ya'yanta lahira ma tana da 'ya'yanta sayyidina aliyu ya ce fakunu min abna'il akhirati ku jama'a ya ku wanda nake wannan magana ku zama a cikin 'ya'yan lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku zama daga cikin 'ya'yan duniya fa innal yawma amalun wala hisab domin wannan rayuwar da muke ciki ta duniya aiki ake yi a cikinta babu hisabi mana hisabin da za a yi maka da zai hukunta mana sakamakonsa zai fita a ce maka shiga aljanna ko wuta to a duniya babu wannan hisabi aiki za ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi wa gadan amma gobe yana nufin lahira hisabun wala amal hisabi za a yi ba aiki ba tunda kuma aikin shi zai hukunta abinda za a kai ka ko inda za a kai ka ko wuta ko aljanna to ya kamata ka mai da hankali a duniyan nan ya zama aiki kawai kasa a gaba na zuwa lahira duk mai hankali wajibi wannan zancen ya shiga kansa ba wanda bai da akwai mutuwa ba ko akwai mai kokonto hmm? tun da ku kasan za ka mutu kuma babu wanda ake wa waya a ce ya shirya gobe ne babu yanzu nan zai tafi harkarsa yana dawa gida ya faɗi ya mutu ba ciwo ba komai ana samu wani ko ba a samu magana ce ta ajali ilimin ajalin nan Allah ne kawai san shi sai mala'ikan da aka aiko lokacin da ajalin yi mutum a zo a ɗauke shi a tafi da shi ‘yan uwansa suna so ko ba sa so amma tafiya tabbas sai an tafi don haka ‘yan uwa wannan rayuwar ta yin aiki ce aikin da za a shiga aljanna domin sa in kuma mutum ya yi aikin da ba na shiga aljanna ba babu wanda zai zarga ran kiyama an sa shi a wuta duk wa'azin duniya ya tattara akan wannan magana duk abin da za a gaya ma ka ji tsoron Allah ka daina kaza banda zina banda shan giya banda waye banda waye daga an ce maka za ka mutu kuma abin da kake a duniya shi zai determinin hukuncin inda za ka to ya kamata in kana da hankali ka gyara ko karamin yaro ne kai ko saurayi ne kai ko babba ne kai matsakaici ko dattijo ka girma babu wanda aka tsara shi za a fara daukewa ba tsofi kawai ake mutu suke mutuwa ba muna ganin jarirai suna mutuwa yayyansu ƙanana suna mutuwa samari na mutuwa masu gida na mutuwa da cije tsofi yan ɗari da wani abu suna mutuwa don haka nan da duk Allah ya sa ajalinka a ranar zai zo to kawai za ka tafi ya waje ba ya zama a kowanne sakon na rayuwar mu kowanne minti muna tunanin wannan abu ba magana ce ta sina'atul mauti kamar da wasu suke cewa a kai wani abu wai sina'atul haya wai a rika tsara rayuwa don me za a damu mutane da wa'azin mutuwa wai a gaya wa mutum yadda zai rayu ya zama mutumin kirki don me to Allah yake mana magana akan mutuwa ne kuma a salafu salih kamar daga yadda muka gani manzo Allah sai ya mana magana akan mutuwa ga a salafu salih irin su Ali ibn Abi Talib da makamantansa su ma su ne mana maganar mutuwa dan me ba za mu yi magana akan mutuwa ba kuma dan me mutuwar ba za mu tuna ta ba bayan ga nan tana tare da mu a kullum jiya an kai wani shekaran jiya an kai kullum sai an kai wani kabari yau ma za a kai ba a san waye ba to dan me kuma za mu zancen wannan abin da yake faruwa ba sai a ce wai wannan ina maka gaya muku ne akwai masu wannan talan fikirar sai a zamanin yanzu da Allah sai a ce wa'azi a ce wai a ta hudu ba ma akan wani to za ku mutu za a tashi kaza wai a kyale mutane mun a rika gaya musu akhlaq halayen kirki su zama masu gaskiya su zama masu mai wai wannan duk fikira ce mara kyau shi musulunci faɗi ne da shi komai ana taɓowa akhlaqin ai ana magana a kansu ko ba ka ba to a taɓa maganar akhlaq ɗin ka gyara ka zama mutumin kirki a duniya to kuma sannan a rayuwarka ta duniya kada ka manta cewa za ka bar wannan duniyar duk abin da ka tara a cikinta duk kuma talaucin da kake fama da shi wa kullama sahha alqalbu min maradihi to a ɗabi'a yadda abu yakan kasance shine duk lokacin da zuciya ta waraka ta samu lafiya min maradihi daga ciwonta ma'ana in ta warke in dai zuciya ta warke daga ciwonta ta rahala ilal akhira zage tana tafiya zuwa lahira karkatarta tunaninta motsinta duk abin da take yana da alaka da lahira in dai zuciya lafiyayya ce to zancen lahira ya fi zama a bakinta ya fi zama kai a cikinta ta fi magana a kansa ta fi damuwa da shi ta fi karkata zuwa gare shi wa qurba minha kuma zuciyar za ta kusanci lahira hatta yasira min ahliha har zuciyar nan ta zama daga cikin ‘ya'yan lahira kullum tunaninta lahira ya za ta gyara aiki a lahira me za a yi mata gobe shi yasa za ka ga waɗannan mutane suke mana wannan wa'azin irin su sayi na aliyu da sauran magabata da suka gabata kullum tunaninsu su a lahira ne wannan zancen duniyar ba shi ya dame su ba shi yasa babu mutumin da ya zage su irin wanda zai ce tunaninsu shine harkar duniya da mulki har ya kirkiri wani addini ya dangana musu cewa wai tunaninsu shine su samu mulki wajibi ne su samu mulki an ana su mulki an cuce su mulkin mai ana zancen mutumin da yake an gaya masa dan aljanna ne aljanna zai shiga dan me za a bata masa lokaci da wani zancen imama imama imama wace imama ana zancen mutum dan aljanna an gaya masa kuma aljanna zai shi imama a ina ke yin ta akwai wani shugaba ne a lahira an zo akan imama duk an kafa wani addini sabo an kafurta sahabbai akan imama ta kariya da ba ta da asali Ali bin Abi Ali bin Abi Talib maganganun san irin wannan na wa'azozin akan a da hankali kan rayuwar lahira a kusanci Allah a gyara zuciya ya fi duk wata magana akan wata siyasar duniya idan siyasar ta kare da shi ina sai kawar jawo ne suka kashe shi ba a kan wai shi ya zaɓi a kashe shi ba saboda zaluncinsu kawariya suka kashe shi irin yadda kuma suka kashe Husaini ɗansa su ‘yan shi'a duka kuma akan me duk akan wannan harkar mulki shi yasa manyan bayan Allah sahabbai a wancan zamani suka gaya masa kada ka je wannan wurin da ya tashi zai tafi iraki suka tuna masa wannan kasan yadda suka yi da mahaifinka su suka kira shi su suka kashe shi to kai ma abin da za su yi ma kenan dalilin da yasa Allah ya ɗauke muku ita ita harkar mulkin nan in ji Abdullahi ibn Umar yake gaya wa Husaini yace saboda ku harkar ku ba wannan ce a gaban ku ba an muku alƙawarin aljanna ya ahlul baiti da me za ku je ku tafi zancen mulki da shugabanci ku rabu da ita ko kun manta wannan nasihar da ibnu umar yayi wa sayyidina husayn amma da bai karbi nasihar ba ya tafi ku ga sakamakon da yake Allah ya riga ya kaddara ba a tuhumar sa da girman kai da taurin kai da su ba haka bane ijtihadi yayi ya tsammanin wannan mutanen da gaske suna son sa ya tafi kuma wakilin da ya tura muslim ibnu aqil kafin ya je ma sun kashe shi shi ma da ya zo kuma a ƙarshe lamarin da ya faru ke da ka harkar siyasa tun da take a tarihinta siyasa dai ka zo ka mai da hankali a duniya sai na samu kaza sai an yi kaza da ni sai wane ne sai na duk babu wahala a duniya irin wannan harkar kuma abin da ke nesanta mutum da Allah irin wannan harkar ka koma ka gyara alakar ka da Allah shine sama da kowanne abu abin da muka gani kenan a wurin sayyidina Aliyu radiyallahu ta'ala anhu shi yasa ke mana wannan wa'azin وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها وكل مرض وكلما مرض القلب دلو كسن زوسيا تشجع إلا درجة اللافية شيني واعتل تسامو إلا درجة اللافية da matsala cuta ta same ta a tsarar duniya sai ka ga zuciyar nan ta fifita duniya duk wa'azin duniya da za ka yi wa mutum a kan ya rabu da duniya ya rabu da duniya ya mai da hankali kan lahira wala wani zai ce kila kai ma don baka da ita ne baka santa ba shi yasa kake zancen lahira ai akwai masu faɗin hako ina na rabu da malaman nan kaga suna ta wani zance akan wani za a mutu za a je lahira waye waye na duniya ce ba su samu ba shi yasa suke ta waye waye su shiga nan su shiga nan suna so su tare duniya su ji daɗi su saboda tunaninsu haka yake sun ɗauka kowa haka yake tunani haka idan mutum zuciyarsa ba ta da kyau to tsammani yake kowa ma haka yake ba haka abin yake ba na'am harkar rayuwa dole ne mutum zai nemi abinci zai yi abin nan amma a ce gaba ɗaya tunaninka shine duniya ya za ka yi kaza ya za ka yi kaza ina yanzu masu san masu neman duniyar ba sun mafi yawa ba amma su waye suka same ta don haka ba neman ta ne ke sa a samu ba kada ka kwallafa ranka a kanta in ka rabu da ita wallahi ka koma zuwa ga Allah ka yi abin da za ka nema na cin abincinka da tsare mutuncinka da iyalinka amma ka sa duniyar a zuciyarka sai ka same ta sai an yi da kai sai an yi mulki da kai dole ne sai an sa hannu da kai sai an yi waye sai an yi waye wala ka shiga tashi hankali da damuwa ka kai ta kallon wulakanci iri iri amma kana so ka mai da hankalinka kan abin da zai amfane ka wallahi kana zaunen haka kawai sai ta zo maka mutum nawa muka gani suna gudun duniyar kuma duniyar Allah rufa musu asiri a cikinta ana samu ko ba a samu to in dai mutum mai hankali ne to yadda da wannan zancen wannan wani zance ne wanda in baka yadda ba ma za ka iya gwadawa kuma ba zai canza ba don haka ka gwada ka gani eh ka gwada ka gani ka yi da ikhlasi ka rabu da duniyar nan ka neme ta daidai gwargwadon bukatarka ta tsare mutunci da rufin asiri kuma ka ga yadda Allah zai maka saboda Allah ne mai bada da dukiyar nan Allah ne mai raba arzikin nan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya duk abin da ka gani Allah ne ke raba shi bai hana wani dan baya son sa ba bai baiwa wani duniya saboda ya fi kowa son sa ba bal wani ma sai ya samu duniyar a lokacin ke rabuwa da Allah ko ba ka ba to don haka kada ka wannan duniyar ina ga mun shafa da a darussan tafsiri da me cewa duniya ba ta taba zama alamar son Allah ba yau duk wanda ya dauki kaga musan wai daga ya samu ko wani matsayi a duniya ko kuma an bude masa kofar arziki ma'ana dukiya ko makamancin sai a ce kai lalle Allah yana son wani a'a Allah dai ya jarrabuwa ne mai jarrabawa sai Allah ya masa ya ga zai ci ko ba zai ci ba amma ba maganar alamar so ba ce Allah ya baka dukiya ba alama sai Allah yana son ka ba amma Allah ya jarrabe ka ya ga yadda za ka yi da ita alamar son Allah shine ka tsaya akan addinin Allah kana aiki da Qur'ani kana aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yin rayuwa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan shine alamar kana son Allah Allah ya shiryar da kai Allah shiryar da mu idan zuciya ba ta da lafiya ta samu illa to za ta fifita duniya wastautanaha za ta ɗauki duniyar ita ce gidanta mazauninta ƙasar kwanciya wurin zama wurin jin daɗi wurin fantamawa da miƙe kafa da sakin jiki to haka za ga idan in zuciya ba ta da kyau haka za ta ɗau duniya ba ta taɓa tunanin lahira wani kane masa wa'azin lahira lahira ce kai wai waye je gano ne to na akwai kafirci ba a wannan zancen bai yadda ba ne wanda duk ya faɗi wannan to bai yadda akwai kiyamar ba wai waye je ya gano dama so ake aika yadda ba a ce sai wani ya je ya gano ya gaya maka ba kai ma ka san babu wanda ya je ya dawo kuma ba a zuwa a dawo amma wannan izgilanci ne za ka haɗu kuma da Allah subhanahu ta'ala wanda ake zuwa gurinsa yace hatta yasira min ahliha har sai zuciyar nan ta koma ta zama ɗaya ce daga cikin ‘ya'yan duniya sai a sanya su min ahalin duniya min abna'i duniya to nan mana kuma zai shiga mana wani wa'azi mai zurfin tauhidi ina fata kuma da hankali Allah samu iya gama shi yace wa min alamati sihhatil qalbi yana daga cikin alamar cewa zuciya lafiyar talau annahu cewa la ya zado ya duribu ala sahibihi cewa zuciyar nan ba ta gushewa tana ƙwanƙwasawa mai ita ma'ana zuciya ba tana cikin ƙirjinka ba to zuciyarka ba za ta gushe ba tana ƙwanƙwasarka tana gaya maka maza maza fa a koma zuwa ga Allah in ka ga tana gaya maka koma zuwa ga Allah to alama ce cewa zuciyarka kalau take in ka ga zuciyarka tana gaya maka kai kada fa ka bari a barka a baya shiga a dilmiya da kai je ka nemi duk inda za a yi kaza da kaza ka shiga hayaniya ka shiga waye ko za ka kashe waye ko za a yi to ba ka da lafiya kada ka taɓa yadda da wannan zuciyar ba ka da lafiya ka yadda ba ka da lafiya amma in ka ji zuciyarka tana gaya maka koma ga Allah tashi je jam'i a masallaci daina sauraron kaɗe kaɗen nan rabu da 'yan matan nan rabu da kalle kallen nan yi natsuwa kyautata ma iyayenka taimakawa mutane tsaya a sallah yi gaskiya karka cuci kowa karka yi da wani banda annamimanci kyautata wa duk wanda kake mu'amala da shi duk zuciyar da take maka tallan wannan to alama ce ta cewa zuciyarka lafiyayya ce hatta yuniba ila Allah har sai ka koma zuwa ga Allah wa yukhbita ilayhi ka kaskanta zuwa ga Allah ka tattara ka koma zuwa ga Allah kuma ka kaskanta zuwa gare shi ka sallama masa ka rizina wa yata'allaqu bihi ta'alluqal muhibbil muttarri ila mahbubihi kuma ka koma zuwa ga Allah ɗin ka rataye da Allah ka makalkale wa Allah ta'alluqal muhibbil mubtarri irin yadda masoyi wanda ke cikin tsanani yake makalkalewa ila mahbubihi zuwa ga wanda yake so idan kana son wani soyayya mai zurfi zaka kullum kana tare da shi haka ne ka tashi da safe shi kake tunowa ka tashi da rana shi kake tunowa da yamma shi kake tunowa kullum tunaninka ina yake ya za a kwaɗu to ha irin wannan ko ba wannan ba kai sama da wannan haka ake so ka rike Allah ka makalkale wa Allah kamar kana ganin sa me yake so ka nemi ka sani ka je ka yi abin da yake so ba wai yake so dan amfanin sa ba dan amfanin ka kuma kamar yadda idan mutum ya shiga tsanani da bala'i aka ce ga wani can shi za ka je ka kama shi zai maka maganin wannan abu ya kake yi ina ce za a je a kama shi in ma mai durkusa durkusa ne a durkusa wani ma kamar ya masa sujada a kama shi a kakka a makalkale masa ka ga yadda mutum yake in yana da maslaha a wani a wannan rayuwar tamu in wani ne ke neman masa aiki admission wane ne wane ne ya yake gaisar da shi kwashe shi ne mai ma'aikatar da zai masa wani abu misali sai ka ga gaisuwar ana wani dunduko ana menene amma an baka da wata maslaha da yana wani sheke a ba ruwan sama da kai haka maslaha duniya take to idan kana son ka zauna lafiya kuma alamar zuciyarka lafiya shine zama ka kama Allah madaukaki akan komai naka ka tattara gaba ɗayanka ka koma zuwa ga Allah ka makalkale masa irin makalkalewar da masoyi mai tsananin bukata yana cikin kunci yake makalkalewa abin da yake so allazi la hayata lahu wala falaha lahu wala falaha wala na'ima wala surura illa bi rida Allah din nan wanda ba ka da wata rayuwa ba ka da cin nasara ba ka da na'imtuwa ba ka da farin ciki illa bi rida sai da yardarsa duk abin da waɗannan abubuwan da aka ambata baka da wata rayuwa sai ga Allah idan Allah bai so ba ba cin din da ka mutu ba idan Allah bai so ba zaka samu wani cin nasara wata cin nasara a duniya babu ba ni imtuwa da zaka yi abin da yake mai daɗin ma a duniya ba zaka ni'imtu da kun san me ma'anin ni'imtuwa ba wai samun ni'imar kawai ba a'a jin daɗin ni'imar ina ce akwai waɗanda Allah ya hore musu abin jin daɗin amma ba sa jin daɗi to shi kansa a baka abin jin daɗin kuma ka ji daɗin da shi wallahi ba ƙaramin ni'ima ba ce ana taɓa gaya muku wani babban mutum yana gaya ya shekaru da yawa yace komai yanzu ba shi da daɗi a nan na gaya muku komai yace ba jin daɗin su yace duk wani abu a duniya yace wallahi ba jin daɗin su baya jin daɗin abinci yace kawai bai sa a baki ba jin daɗi yace banda kofin shayin da ba madara ba abin da yake jin daɗi ya shiga bakin sa ba suka yi kuma ba suka ba madara wannan shi kada yake jin daɗi a duniya kuma yana nan da ransa to wannan ne kuma yana cikin waɗanda Allah ni'imtar da abin duniya yana da abin duniyar duk abin da yake son ya samu gwargwadon halin da irin matsayi na duniyar nan zai iya samun sa to amma ina ne imtuwar babu Allah ya kwace don haka ba samun duniyar ba ni'imtuwa da duniyar shi kansa kuma cikin da'ar Allah yace wala surura ba farin ciki illa bi ridahu wa qurbihi sai da yardar Allah da kusanci zuwa ga Allah wal unsu bihi da ɗebakewa da shi baka da abin ɗebakewa irin Allah kamar da zai zo ya gaya mana zikirin Allah ya zama shine abincinka yace fa bihi yatma'innu da Allah kawai zaka samu nutsuwa in baka tare da Allah to ba zancen ka samu nutsuwa a wannan duniyar wallahi duniyar nan ba wurin nutsuwa bane in baka tare da Allah zuciyar ba za ta samu nutsuwa ba yanzu ina zaka samu wani kafiri nutsatsai wani zai ce to ba gaskiya suna zaman su lafiya ba eh a zahiri amma internally a cikin zuciyarsu akwai ittirabi rashin nutsuwa rashin kwanciyar hankali saboda ba su da wanda zai ɗebe musu kewa a ciki spiritually bankrupt kamar da bature ke cewa ba su da komai a kwakwalwa a cikin zuciyarsu zuciyar haka take farigan empty duk zuciyar da ba ta bauta wa Allah to empty take ba komai a cikinta shi yasa za ka ga mutum zai koma yana bauta wa wani mutanen indiya ku duba ku gani masu bautar gumaka rashin bautawa allah da tsaba shirka shi mai da su ba abin da suke bauta irin soyayya duba da suka ɗauki soyayya irin wannan soyayya ta namiji da mace yadda ka san abauta wa juna haka take duk wanda zuciyarsa yan fici take daga ta'abbudi ga allah to za ga sai ya karkata ya bauta wa shaidan haka ne ko ba ka bane to Allah kyauta yace fa bihi yatma'innu wa ilayhi yaskunu ga Allah zai samu nutsuwa dai wa ilayhi ya'wi gare shi zai tattara ya samu makwanci wa bihi yafrahu da Allah zai samu farin ciki murna ya jiran da ka tuba daga laifi da wani zunubi ya kake jinka duk ran da kai wani zunubi kuma ya kake ji dan Allah ka kwatanta wannan abubuwan biyu da ranar zunubinka da ranar tubanka kuma kowa yana yi a cikin mu kowa yana wani abu na laifi ran da aka ce kayi laifin nan ya kake ji kana gamawa ya kake ji tambayi zuciyarka kuma idan ka tuba ka koma ga Allah akwai wani abu ba wahayi za a yi maka a ce tashi an yafe maka ba amma kana yin addu'an nan ya Allah ka gafarta min ya Allah nayi alƙawarin ba zan sake ba ya Allah na tuba wala kana tashi sai ka ji zuciyarka kuma sawai haka ne ko ba ka to dan Allah wace rayuwa ce tafi daɗi wannan da zaka ji sawai saboda ka koma zuwa ga Allah ko ko waccan da zaka ji kullun kana cikin kunshi duk mutumin da wannan dattin zunubi ya zagaye cikin zuciyarsa yi masa annakiya zaka ga ba shi ba zaman lafiya zaman lafiya ana nufin internal zaman lafiya da shi da ubangijinsa kullum gani yake Allah baya san sa shi yasa in sabon Allah ya maka yawa da kanka sai ga kana komawa kana daina da'a alamar farko ta sabon Allah in yi maka yawa shine kaga baka zuwa masallaci wallahi daga kaga ka janye zuwa masallaci kuma zuciyarka hankalinka baya tashi in ka rasa sallah to alama sai ka fara nisa daga ubangiji sako ne yake baka tasiri in ka tuba ka dawo za ka ga ba abin da kake murna da shi irin ka je gurin ka je masallaci ka je ka gana da Allah za ka ba ka da farin ciki sai ga Allah wa alaihi ya tawakkal ga Allah za ka dogara wa bihi ya fiku Allah za ka amince da shi babu wani wanda za ka yi confiding shine ka samu confidence da shi shine ma'anan fiqa ka amince ka saki jiki da shi in ba Allah ba dan adam duk abin da kuka yi da shi in ka saki jiki da shi wata sai ya ba da kai ko ka ba shi sirri ya tona ka ba shi amana ya ci ko ba ka bane amma Allah fa so yake ka dawo wurin su rarrashin ka ma yake ka koma ga Allah ka tuba sai ka ga wallahi abubuwan ka suna daɗi wa iyyahu yarju shi yake kauna da fata daga gare shi yake fata da ƙaunar samun alheri Allah kawai ka sa a gabanka shine zai maka maganin matsalolinka shine zai kawo maka alheri in ka yadda da shi wallahi zaka gani duk wani wanda kake tare da shi ko mai taimaka maka ko menene wallahi sai dai ya zama sababi amma ba shine komai ba Allah shine komai in ya yadda ko wani san bai yadda ba sai ya baka walahu ya khafu Allah kaiwa yake tsoro fa zikruhu qutuhu wa ghidha'uhu ambatan Allah shine abincinsa da qutu da ghidha ma'ana su da ambatan Allah shine abinci wani yana ce shi ya kasa fahimtar wannan zance yana ce ambatan Allah shine abinci kun fahimci me ake nufi ai abincin na me ake nufi yawa ba abincin baki bane to da miya abincin zuciya ita zuciya abincinta shine wannan ambatan Allah ne in kana son ka samu nutsuwa wallahi a duniya ka zama nutsatse to ka lazimci zikirin Allah zaka ga Allah ya baka nutsuwa ka lazimci yawan zikiri zikirin bayan sallah din nan karka bashi duk sallah ka zauna karka fete ana sallah mai fit ka fita ka dauka kalmin ka a zauna a wurin ka gama azkar ɗinka gaba ɗaya in bayan asuba ne kai azkarus sabah yanzu mutum nawa za ka tara ma ba san azkararsa ba biji ya samu ma ya haddace su azkararsa ba da azkarul masa da yamma bayan la'asar kafin magariba ka yi azkarul masa da daddare kafin ka yi bacci ka yi zikirin kwanciya da safe in ka tashi ka yi zikirin tashi kuma ka lazimci yawan istighfari hailala waɗannan abubuwan wallahi in ka lazimce su sai Allah ya baka nutsuwa ana ganin ka kawai za a gani tsantsan mutum a zuciyarka kake fa ba a waje ba amma ana ganin ka an ga mutumin Allah Allah ne zai sa siffar a jikinka a fahimce ka kuma kowa ya mu'amala da kai anan zai ga gaskiya zai ga nutsuwa zai ga magana mai kyau zai ga komai dan adam amma in dai baka zikirin Allah sai kaga kana fagan fagan ba nutsuwa ga cin amana ga ƙarya ga yaudara ga abubuwan zunubai iri iri wallahi kana son nutsuwa a duniya ka kwantar da hankali hawan jini bai kama ka ba to ka kama zikirin Allah mafi yawan masu hawan jini tunanin me duniya ce ana taɓa da misali ka taɓa ganin wanda ai ana ne ma jin makon da ya gabata ne kaga mutumin da zai tagumi me ya same ka sai sallah azhar na rasa ka taba gani ba ma yi amma ka ga mutum ya yi tagumi to duniya ce ba daɗi aljihun ne babu ba na ce ne ya rasa kaza ya rasa kaza shine zai tagumi akan wannan damuwar la'alla ya daɗe ma bai je asibiti an gwada hawan jininsa ba yanzu irin yadda abin yake ta kama mutane da yawa wallahi ba sirrin zaman lafiya jikinka lafiya ba hawan jini ba siga ba waye irin ka lazumci ubangiji ko kana da wannan irin ciwukan in ka lazumci ubangiji wala sai ganka lafiya amma in ka bari kana ɗaukar damuwar duniya kana aje ta a zuciyarka kana kwanciya da baƙin ciki kana kwanciya da tunanin talauci kana kwanciya da tsoron cewa gobe mai za a karya wannan abin ya ka bari ya bebe maka zuciya baka yi zikirin Allah ka kwanta cikin natsuwa ba to la wannan na cikin sababin samun hawan jini wannan a duniyan sai nake gaya muku ballantana kuma abin da ya shafi abin lahira da alaka da Allah zaka kai kokari ka bar jikinka lafiya kar ka bari wani abun duniya ya fi karfinka yara da sauransu ba su samu abin karyawa ba yau ba same ba kowa in Allah ya kaddara zuwansa duniya insha Allah zaka ga Allah ya bude yadda zai ci kuma yanzu mutane da yawa sun yi 'ya'yan an taimaka wa 'ya'yan an yi karatun an samu aikin suna nan tare da 'ya'yan wasu 'ya'yan ma ba ruwansu da uban da ya taimaka musu a karatun da ya taimaka musu a kaza da kaza din duk ba ruwansu suna can suna rayuwarsu su kaɗai yana nan yana tunanin yaya zai yi shi tsakaninsu da ubangiji Daka wallahi in ka kama ubangiji subhanahu wata'ala kai maganin duk waɗannan abubuwan damuwa din babu fa mai fidda kai daga wata damuwa wallahi in ba Allah ba duk wani ɗa da kake da shi wani zai mallaki kaza zai zo zai meye zai gina maka gida zai saya ma mota zai sa ka huta duk ka ɓata lokacinka akan wannan abu ka koma zuwa ga Allah duk tsufanka ka nema abun Allah kar ka sa rai wai ɗanka shine zai zo maka a gurinsa kake sa rai shine zai ma wani abu shirya shi ya kintsu ya zama mutumin kirki shi ne zai zo iya amfanar ka in bai zama mutumin kirki ba duk dukiyar da ka bar masa ita zai amfani ya halaka ka ya ta fatan ka mutu saboda ya samu ya wulakanta ka ya ci ma mutunci duk wannan abin ana yi amma in ka shirya shi ka bashi tarbiyya to shine zai zo ya amfane ka ko da kuɗi ko ba kuɗi zai amfane ka ko ba shi da kuɗi zai goya ka a baya kai ka asibiti saboda ɗa ne mai ɗa'a haka ne ko ba ka bane da haka ku wallahi ku ba ƴaƴan ku tarbiyya shine babban abin amfani ba a kashe musu kuɗi a kaza da kaza da kaza na jin daɗin duniya ba riga da sauransu na'am a yi abin da Allah ya hori in akwai amma ba ka da shi to ka nutsu kar kai sata kar ka ci mutuncin kowa kar ka ɗauki abin da ba naka ba mu kyale da wannan fa dhikruhu qutuhu wa ghidha'uhu ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره da san Allah da shauƙi zuwa ga Allah ya zama zai zama ita ce hayatuhu rayuwar zuciyar mutum wa na'imuhu da ni'imtuwarsa da ni'imar da Allah zai masa da jin daɗin duniya wa ladzatuhu shine kuma jin daɗinsa har yanzu wa sururuhu da farin cikinsa san Allah in ba ka san Allah to baka da farin ciki in ba ka san Allah ba wata ni'imtuwa da zaka yi in ba ka san Allah duk abin duniya ba zai ma daɗi ba in ba ka san Allah ba ka da farin ciki a rayuwarka kullum a bakin ciki kake da damuwa ba ka da rayuwa kuma walil tifatu ila ghairihi wa ta'alluqa bi siwahu da'uhu waiwayar wani wanda ba Allah ba in kana waiwayar wani wanda ba Allah ba wani mutum wani gunki wani kabari wani shehi ba Allah ba ya zama shi kake tunanin kana son ya yarda da kai wata alluqa bi sawahu ka je karate da shi wannan wanda ba Allah din ba to wannan shine da'u wannan ita ce cutarka a zuciyarka ba abin da zai halaka ka irin wannan abu wa ruju'u ilayhi dawa'uhu ka koma zuwa ga Allah wannan shine magani cuta ita ce ka juya Allah baya ka koma gun wani maganin wannan cutar shine ka koma zuwa ga Allah ka rabu da wani kada ka bari wani ya samu matsayi a zuciyarka matsayi irin na Allah in kai haka ka shiga uku ba dan gata bane kai ran kiyama a duniyar ma kuma Allah zai kaskanta ka sannan ya ce fa'iza hasala lahu rabbuhu in ya samu dacewa da ubangijinsa mala ya samu ubangijinsa ya samu tawfiki sakana ilaihi kamar a ce yana bincike ne yana neman ubangijin shine ma'ana abin da ke da sigar da ya kawo ke idan ya samu ubangijinsa ma'ana ya dace a wurin ubangiji to sakana ilahi wa tuma'anna bihi sai samu nutsuwa da ubangiji wa zala zalika littirab wal qalaq shikenan sai kaga wannan rashin nutsuwar da damuwar duk sai su tafi yanzu me kake ji a duniyance idan aka ce an ma alkawarin wane in ya zo zai baka kaza na duniya ka jira ka jira bai zo ba ya za ka ji zuciya ce ta kadawa ko aka ce yau zai zo da safe to cikin dare sai ka kasa bacci safiya sai kawai sai gashi ya kake ji duk wannan damuwar sai ka ji ta tafi ka samu natsuwa to wallahi ka sa alaƙarka da Allah tafi haka kullum fatanka ka samu yardar Allah ittirabin duk tsoron da kake ji da damuwa da kake ji da kalak in ka koma zuwa ga Allah ka samu Allah da zikirin Allah da nutsuwa da Allah da tawakkali ga Allah da dogaro ga Allah da komai zuwa ga Allah ka makale wa Allah roƙon Allah baka roƙon kowa ka yadda shine mai baka in ba shi ba kowa da zai baka to la sai ka samu nutsuwa ko ka samu ko baka samu ba kuma sai ka samu nutsuwa an sha wannan magana ko addu'a kai addu'a ka zauna kawai ka ce ya Allah ina roƙonka ka raba ni da wannan lafiya ya rashin lafiya ya Allah ka taimake ni ka raba ni da wannan talauci ya Allah ka taimake ni ka sa in ci nasara a abu kaza da nake kana aje hannun nan ko ka samu wannan abun ko baka samu ba za ka ji kana farin ciki haka ne ko ba ka ba ko an biya ma bukatar ko ba a biya ba sai ka ji ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali mai rashin lafiya yanzu idan aka je wurinsa an je gaida shi yana tsananin ciwo amma da ka ce a ba komai insha Allah tahurul la ba asalai ka ka kwanta da ai wannan ma bai kai na wani ba kaza da kaza sai ka ji ya samu nutsuwa kawai fa addu'a kai shi kansa in yi addu'a sai ka ji ya samu nutsuwa kuma sai ya ji ciwon ya ragu amma in ba Allah ka koma zuwa gare shi ba fa ba za ka samu wannan irin babu wanda za ka daga hannu ka ce ya ma ka za ka samu nutsuwa ba za ka samu wannan nutsuwar ba don haka wallahi kada ka bar Allah addu'o'inka kullum ga Allah ya Allah ka fidda ni daga damuwa to la ko damuwa ta gushe ko bata gushe ba sai ka samu nutsuwa wa yake roƙon a bashi kuɗi a fidda shi daga talauci kaga amsa ta zo masa an zubo masa daga sama yanzu nan an zubo masa miliyan ɗaya ai ba haka ake ba amma daga ya daga hannu ya ce ya Allah kai mana maganin talaucin nan ya Allah ka bamu nutsuwa wallahi yana aje hannunsa sai ka ji bai damu da talaucin ba alal akalla dan wannan lokacin zai samu yar wata nutsuwa saboda me wani wuri ne na shagwaba ya je ya juye bukatarsa a wurin dama haka lamarin Allah yake daga ka je ka kwashi damuwarka ka ajiye masa ka zube masa ka ce Allah na ka fi karfi na ba inda zan je in aje wannan sai wurin ka gashi nan na kawo sai ka ji kamar an sauke maka nauyi wannan ita ce fa'idar addu'a sirrin da ke cikin addu'a kenan amma Allah duk mutumin da baya da addu'a baya addu'a baya roƙon Allah to zaka ganshi a balbalce ba shi da nutsuwa سيش فإذا أصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانصدت تلك الفاقة ولن تلوش سي توشي سي أتوشي بس ولن تلوش ولن بكات الديكي سي رفتا فإن في القلب فاقة يومينكو أتشن زوشيا أكوي وني إرن تلوشي wani talauci yana nan a zuciya la ya sudduha shay'un siwa Allah ta'ala abadan akwai wata irin bukata tana nan a cikin zuciya ba mai toshe maka ita wallahi in ba Allah ba duk gun wanda zaka je ba za ka samu amsar ta ba talaucin nan ba na kuɗi ake nufi ba akwai wani abinci da zuciyarka take bukata akwai wani abu da zuciyarka take bukata in ba abun Allah ba ba za ka same shi ba duk karankaramar da za ka yi ka shiga nan ka fita nan ba ka samu wannan amsar ba amma ka koma zuwa ga Allah za ka samu amsar ta nan wa fihi har yanzu a cikin zuciya akwai sha'afu akwai wani gajewar abubuwa shine sha'af rashin kintsi eh wani gajewar abubuwa tashattut shine sha'af la yalummuhu ba mai tattaro maka shi ghairul ikbali alaihi sai idan ka fuskanci ubangiji ka koma zuwa ga Allah sai ka ji abubuwanka ka samu nutsuwa kun san a cikin rayuwar mutum akwai kowane lokaci ana bukatar ya samu nutsuwa sannan akwai lokacin da zaka ji in baka da nutsuwa baka da kintsi kuma akan al'amuranka to wannan shi ake nufi da sha'aki abubuwan da suke damun ka sai su taru duk su ma yawa wata ran sai kaga mutum ya tashi har a zahar sai bai san me zai ba ko ba ka bane yana zaune a gida ya rasa me zai ya kasa yin wanka bai karya ba ya kasa kintsa yau me ya tashi da shi wannan shi ake ce masha'ar al'amuranka a wargaje suke to ba za ka samu gyaruwar al'amura ba wallahi sai ka koma zuwa ga Allah sai ga al'amuranka suna kintsuwa hatta rayuwar duniya sai ga kana da tartibi kana da tsari ka tashi da safe ka tsara kaza kai sallar asuba kai zikirinka kai addu'o'inka ka koma zuwa ga Allah ka tara yara kai musu nasiha to banda kaza fa banda kaza banda kaza ka tashi ka tafi in kana da aiki in kuma ka yi ritaya ka ƙara mai da hankali cikin zikirin ubangiji da abin da zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah ba ka zuwa kasuwa ba ka zuwa wani abu kin tsa wani abu da za ka riƙa yi in ba haka ba abubuwan ka za su wargaje ka rabu da hira musamman ana girma an yi shekaru da yawa ba ka da lokacin hira yau ka yi da wannan gobe ka yi da wannan ka tuna ubangijinka da haɗuwa da shi ka fara kintsa wannan hanyar da za ka tafi tafiyar tana nan dole sai an tafi ko da rashin lafiya ko ba rashin lafiya za a tafi to babban abin da ake so ya zama cewa kana da kintsi da Allah kintsi da Allah kuma shine wannan Allah ya tattara maka al'amuranka su zama a kintse shine ya lummu inna to babu abin da zai kintsa ma abubuwa irin ka koma zuwa ga Allah wa fi'i har yanzu a cikin zuciya akwai marad akwai wata cuta la yashfihi ghairu al-ikhlas in ba ikhlasi ba babu abin da zai warware zai warkar maka da wannan cutar akwai cuta ta munafinci cuta ta hassada cuta ta ƙyashi cuta ta ninkufurci cuta ta ƙiyayya cuta ta gaba da wani haka kawai ka ji ba ka san wani zuciyarka ce ta baki saboda kaga wani ko saboda wani ya ci gaba duk wannan baka bukatarsa kai ikhlasin lamarinka ka koma zuwa ga Allah wallahi wata ran sai Allah ya baka abin da bai taba ba kowa ba karka damu da abin da wani yake da shi don haka ghairul ikhlasi lahu banda ikhlasi zuwa ga Allah wa ibadatihi wahdahu na'am wa ibadatihi ne ghairul ikhlasi lillahi wa ibad ma'ana wa ghairu ibadatihi wahdahu haka ne kuma hak ma'ana babu abin da zai maka maganin wannan cutar sai ikhlasi da bautar Allah ka koma zuwa bautar Allah sai ka kane su ka zauna da mutumin da yake ya zauna ya dade a duniya shi yasa yake da fa'ida a cikin al'umma a rika samun dattijai duk al'umma da ba ta da dattijai samarinta abin tausayi ne wallahi ina ba ku shawara samari ku rika zama da manya waɗanda suka san tarihin baya ko tarihin garin nan mutum zai zauna ya gaya maka da kaza da kaza da kaza ka tuno bayan ka hada da yanzu zaka gyara wani abu zaka samu dan wa'azi to idan ya zama cewa a zuciyarka za ta samu wanda zai rika gaya maka ka ga bawan Allah wannan rayuwa da kake ciki yanzu da mun yi irin ta wannan wa'azi ne practical wa'azi ba na nassi bane bai haddace qur'ani ba bai haddace hadisai ba amma rayuwa kawai ta koya masa experience zai gaya maka cewa kaga samartakan nan da zama ba aiki nan da neman matan nan da kaza da kaza wani zai ce maka duk mun yi irin wannan abin da amma fa bai mana amfani ba ɗanɗanansa a lokacin da kake la'alla zaka ji daɗi amma zaka zo irin wannan halin da muke ciki wallahi da na sani muke wanda ya tuba kenan ya samu damar ya yi da na sani kafin ya mutu ina wanda za a yi masa kwaf ɗaya yana cikin zunubin ya mutu ya tafi zunubin yana dawowa a mota kwaf Allah ya ɗauki kayansa an yi hatsari kaca kaca da naman jikinsa bai samu lokacin tuba ba shi kuma wannan wanda ya daɗe ɗin ya ga jiya ya ga shekaran jiya gashi a yau zai gaya maka a idansa an haifu wani saurayi a gida kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sakamakon sa shine kaza ko wannan ya ishe ka wa'azi ku rika zama da dattijai yanzu wallahi samari yanzu zaka ga rashin sanin jiya ya sa da yawa da rashin tarbiyyar nan da muke fama da ita duk rashin zama da manya shi ma suke an bar tarbiyyar addini an bar girmama manya an bar zama tare da su da ɗaukar tarihi da shawarwari daga wurinsu su yaro yanzu saurayi shekara ashirin gani yake ya fi kowa hankali ya fi kowa sanin yadda zai rayuwarsa baya karɓar shawarar kowa wannan ba daidai bane ya kamata a rika neman shawarar manya Allah ce bike mu sai ce fa huwa da'iman yadribu ala sahibihi to haka dai zuciya take da'iman tana kwankwasar tana kwankwasar mai ita hatta ya sukuna ta ce to kan nutsufa har sai ya samu natsuwa tana dukansa tana buga shi tana kada shi tana jan hankalinsa har sai ya nutsu wa ya kuma innu ila ilahihi wa ma'budihi har sai ya samu sukuni ya karkata ya nutsu zuwa ga abin bautarsa fa hina idin to a wannan lokacin ne yubashiru ruhal hayati a lokacin ne zai samu ya san ya rayuwa ma take in ka koma zuwa ga ubangijinka a lokacin wallahi zaka fahimci yaya ruhin rayuwa yake amma in dai kana fagam-fagam ɗinka a cikin zunubi to baka san ma da rayuwa take ba sai ka koma zuwa ga ubangiji wa yadhuqa ta'amaha ya dandane wa yadhuqa ta'amaha kuma a lokacin zai dandane wato zakin rayuwa wa tasiru lahu hayatun ukhra sai samu wata rayuwa daban a lokacin da ka fahimci da rayuwa take ba fa rayuwar duniya ake zance ba kana duniyar amma za ka fahimci yadda za ka rayu yawwa غير حياة الغافلين ba rayuwa ka samu wata rayuwa daban ba rayuwar gafalallu ba ba matsala a rayuwar mutum irin gafala a yi wa'azi bai ɗauka ba a yi ya ji ma ba da shi ake ba ko? kasan ba matsala irin ana wa'azi ka ji ba da kai ake ba amma daga kaji cewa da kai ake to a lokacin za ka gyara amma an ka ɗauka da suwa ne da suwa ne ake to shi kenan ba za ka gyaru ba wannan ita ce gafala ba ruwanka da Allah baka damu ba baka kintsi al-mu'ridin an hadha al-amr wadanda suke bijirewa wannan lamari alladhi lahu khuliqa al-khalq wannan lamarin ko domin sa aka halicci wannan halittar wannan lamarin wannan lamarin gyaran zuciyar nan komawa zuwa ga Allah bautar Allah shi kadai ikhlasi gare shi dogaro ga shi taqawarsa to waɗannan abubuwan don su aka halicci halitta baki daya wali ajlihi khuliqatil jannatu wan nar dan shi aka halicci aljanna da wuta walahu ursilatir rusul dan haka aka aiko manzanni duk zuwan manzanni dan fa su gyara mana wannan zuciyar ne mu koma zuwa ga Allah mu bauta masa shi kadai kar mu bauta wani wanda ba Allah ba duk annabawa dan haka aka turo su in zaka tsammanin Allah zai bata lokacinsa haka kawai turo waɗannan annaba ba sababi ba komai kawai sai dan su zama annaba su zo su gama su tafi a dan kintsin mu ne dan amfanin mu mu zama mutanen kirki wa unzilatil kutub dan haka kuma aka saukar da littafai walau lam yakun lahu jaza'an illa nafsu wujudihi inda ba shi da wani sakamako ma sai ita samuwarsa din kawai lakafa bihi jaza'an to wannan din ma isa sakamako wannan ku bashi mako mai zuwa sai mu tashi a kansa mu tsaya kan inda yace walahu ursilatir rusul wa unzilatil kutub walau lam yakun din sai mu tashi akan wannan saboda yana da alaka da wancan baitin da kuma sauran wa'azozin da ya kawo mana wannan kwanakin gaba ɗaya a cikin wannan wa'azin kuma muke yawwa cewa koma zuwa ga Allah a rabu da wannan rayuwar duniya din kar ya zama ita ce farko ita ce ƙarshe a hankoran mutum ya Allah muna roƙonka ka kintsa mana wannan rayuwa Allah ka kintsa mana zukatanmu Allah ka gyara mana zukatanmu Allah ka maida mu zuwa gare ka Allah ka sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka sa mana albarka a ayyukanmu Allah ka sa mana albarka a addininmu farko ya Allah ka sa mu zama cewa mutanen kirki ne mu har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu ya Allah duk inda ƴaƴanmu suke ya Allah ka kintsa su Allah ka za su zama salihan bayi Allah kar ka sa su zama masu sabanka masu lalacewa karkatattu ya Allah ka kintsa su su zama su tabbata akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am